yanzu mutanen wannan gidan tunda abincin rana abincin da suka yi a wannan ranar shine wannan kwaɗa shine abin da za su da aka musu tukuici da cikin zinariya cikin faifai wannan gidan za a ƙara jajen talauci zantansa ya ƙare wannan ba shi ne irin kyautarsa sai ya ce karka karka tambaye ni yadda yake kyauta saboda shi kyautar ta kyauta irin tasa sallallahu alaihi wasallama tarihi bai ji irin ta ba kuma tarihi ba zai ƙara ba da labarin irin ta ba daga cikin baiwa wannan bari yana faɗan tafin hannun ne akan tafin hannunsa ake magana wai shi yana so ne ya faɗa mana cewa ya so a ce shi tafin hannun nan kawai ya sumbace shi kar ka ji ya ce ya sumbata sai ku fara jerowa abin da tafin hannun yake da shi na ɗaya ya yi bayani akan irin yadda tafin hannun nan yake dankar makiya addinin Allah sai kuma ya dawo batun yadda yake baiwa ga talakawa kai ƙari ma akan wannan sai ce darratin shatu ai hantsa ta akuya ta kwararar da nono shi na marrat alaiha lokacin da wannan tafin hannu na ma'aikin Allah ya wuce ta ya zo wajen ummu ma'abad yunwa muke ji muna hanya ki dan taimaka mana da abinci mu tace dabbobi babu duk an tafi kiwo da su mijina tafi kiwo abin da ya rage wannan ƴar akuyar ce kuma kun ganta nan komararriya ya mushashiya hankalta ma gaba ɗaya ta ya mushe saboda tsabar ba abinta a jikinta mashin Allah ya ce a kama mana komararriyar ya mushashiyar da hannun nan ya ɗan wuce jikin hanzar sai ga dabba ta zama tittirna hantsa kuma ta cika da nono sai ce ba wani abu aka yi ba tafin ne ya ɗan wuce hantsar yana ɗan wuce ta shi kenan sai hantsa ta cika da nono sai da aka cika duk wata ƙwarya da akwashin da yake gida sai da aka cika shi da nono a wannan ranar daga wannan komararriyar akuya falaha sarwatu sai ga arziki ya cika jikin wannan akuya biha wana ma'u sai ga karuwa ta zo ta sai wannan akuya ta zama to ita ce arzikin gidansu ummu ba abadu ma gabaki daya wanda da saboda tsabar komare wacce ko ciwo ba a zuwa da ita ƙari akan wannan tafin hannun nan da muke magana a kansa shine tafin hannun da na ba'alma wanda ya ɓuɓɓugar da ruwa sahabbai sun fi dubu in ji sai dina anas amma da a gaban su sai dina anas akai sun fi dubu ya ce ni ma na lissafa sun kai dubu suka zo suka ce ya rasulallahi lokacin sallah yayi babu ruwa ga kishi ya dame mu ga babu alamun za a samu wani wajen da za a samu ruwa a ɗa'if wannan abin ya faru shi na nan sai ma'aikin Allah ya ce ku kawo min ƙwarya sai sa tafin hannun nan mai albarka a ciki ya ce na ana ya ce fara'aitul ma'a yambu min bayni asabihi sai ga ruwa yana ƙuƙƙugowa tsakanin ƴan yatsunsa sallallahu alaihi wa sallam asmaran nakhlu wanda wannan ruwan ne fa da ya ƙuƙugo ya fara zuba garin ba bishiyar dabino sai ma'aikin Allah ya ce a to ai wannan yadda ruwan nan ya zuba a nan ɗa'in sai wannan garin ya zama gari mai arzikin dabino nan gaba yana faɗan haka shi saboda ruwan ya zuba a ƙasa da ya taɓa ƙugowa har sai da ya zuba a ƙasa to yana zuba fa asmaran naklu fi amin a tace wannan shekarar dabino ya mutu kuma a wannan shekarar ya fara yin 'ya'ya a garin yace kai ba ba wannan ba karka da ina ta bada labarin kayan arziki kai tsammanin wannan tafin hannun naka mamashin tafin hannun ya tsaya ne kawai a cikin al'amarin da ya shafi al'amuran arziki da bayarwa yace ai idan ana bayani akan tsantsar tasbihi ba wannan tafin hannun nasa sabba hadbi hal hasba'u saboda tafin hannun tafin hannun ma'aiki bai san komai ba sai lissafa tasbihi da haka da aka ɗau tsakuwa aka ɗora a kan tafin hannunsa sai kawai aka yi tsakuwan nan ita ma ta ɗauki tasbihi tana yi aka ji ƙaran tasbihi sai na baka yace daga ina ma'aikin Allah ya ce tsakuwar da suke cikin hannun nan nawa ita ce suke yin tasbihi sai na baka ya karɓa tsakuwa take tasbihi a hannunsa sai na Umar ma yace a bashi tsakuwa take tasbihi a hannunsa sayyidina Usman ma yace a baki tsakuwa take ta duk sahabin da yake gaban ma'aiki a lokacin duk wanda aka bawa sai da ya rike tsakuwa take tasbihi a hannunsa saboda ta tago daga hannun da yake tasbihi yake ambatan Allah ayatul murmilina in ƙara ba yanzu daga nan yana ya lissafa mana baiwa ta hannun manzon Allah yanzu an zo baiwa ta ta shida ta bakwai kai ta bakwai yace ayatul murmilina al murmilina wanda yunwa ta hallaka su sun mutu saboda yunwa wannan tafin hannun ne ya raya min mauti jihadin saboda mutuwa ta fari da take fama suke fama da ita a wazal qauma wanda ya wahalar da dukkan jama'a fi gizadu wanda zadun gujiri ya wahalar da su wa ma ruwa ma ya wahalar da su sun rasa yadda za su suka zo wajen ma'aikin Allah da ya ɗaga tabin hannun sai kawai sama ta fara kwararar da ruwa sai da mutanen suka dawo da kan suka ce ya rasulullahi ruwan nan ya isa dan zai iya hallaka jama'a kuma gaba daya tukunna ya ƙara ɗaga hannun ko shi ne wa izrama maskal ma'i an saka mulhama yana yi wa saman haka yana mata isharar da tafin hannun shi kenan sai hadirin ya ɗauke gaba ki wannan tafin hannun abu na takwas da ya yi shi ne tafin hannun da tagadda bisa ya alfu jiya'un alfu jiya'un mutum dubu su kai su dubu uku suna jin yunwa tagadda bi saya ma aka kawo dan sa'i daya ai anan larurar waka ta sa Imam Busiri ya ce sa'i daya abin ai bai kai sa'i daya ba yana so ne ya tuna mana kissar mutum biyu na daya Jabir bin Abdullah al-Ansari na biyu Abu Abu Talhata shi na Jabir da kansa ya ruwaita shi kuma na Abu Talhata sayyidina Anas ya ruwaita na Jabiru dukkansu gabaki ɗaya jabir ya ce ana ana tonan gwalalo kandak a gazwatul ahzab an zo ana tono sai ya ga ma'aikin Allah saboda tsabar yunwa sai ma'aiki ya ɗauki dutse ya ɗaura a cikin sahabbansa ma yunwa sai sun ɗaura dutse a cikinsu saboda an fita aiki tsawon kwana uku kuma babu isasshen abinci a wajen to a nan ne sai sayyidina Anas sayyidina Jabir amma a ruwaya mafi inganci duk da Bukhari ya kawo daga Jabir din amma kuma sayyidina Anas ya ruwaita cewa Abu Talha ne sai ya garzaya wajen Ummu Sulaimi yace mata akwai abinci ne tace waccan akuya ta mutu dai komarariya ka ganta wannan an yanka ta yar karamar akuya ce bai ba a ba mutum uku su ci ba tace ba mu da komai sai dan garinmu na gurasa ga ta wanda aka yi ta ita ma bai fi mutum biyu su ba sai ce to ki kwaba zan kira ma'aiki ya zo gidan nan saboda na ga halin da yake ciki ya zo mu ci abinci tare in ya so sai a koma a ci gaba da aiki abu dala sai ya zo wajen shugaba a koya ma a hankali yadda ba wanda zai sai da ya yi gefe sai ce masa ya rasulullahi na ga halin da kake ciki abinci ne amma iya naka ne sai matata sai ni mu uku kaɗai za mu iya ci na shirya shi a gidana ba shi Allah ya ce mene ne ke wata ‘yar akuya ce ƙarama ƙanƙanuwa an ɗora ta a tukunya ana ɗan raɓaɓɓakawa sai abin da za a yi gurasa ‘yar kaɗan amma an kwaɓa garin garin da yana nan yanzu za a kirawo mai gurasa za ta mana gurasa a gida don ba na so kowa ya gane ma'aikin Allah sai daga kai sai ce ka je ka cewa tukunyar kar a sauƙi sai na zo tukunyar ba kar a sauƙi sai na zo gurasar in an kwaɓa kar a gasa sai na zo a jira ni sai ya yi shele ya ce ya ahalal khandaq fa hayya halla ila ta'am ya kuma abota tonan gona lokuta ko gaba daya zuwa ga abinci a gidan Abu Talha ɗaya ruwayar a gidan Jabir mutum dubu uku ne tare da manzon Allah a lokacin kuma da sahaba aka ce su taho gidansa shi kuma abincin mutum uku ya amma ma ki Allah ya kai masa mutum dubu uku da ya shiga gidan sai ya ce ina garin da aka kwaba sai aka ce gashi nan sai ya dafa shi kawai abin da yake nan sai ya jafa shi sai ya ɗaga hannu yace ina tukunyar da aka ce gata nan wanda ake dabawa ita ma sai ya jafa ta sai ce duka Allah ya musu albarka kun ga da tafin hannun ne da aka a ice tukunyar a dinga ɗiba kar a sauki kawai umarnin da ya ba wa ummu dan shi Abu Dala da ya garzaya a guje a guje to sai da ummu Sulaimi mazala ya gaito mutane gaba ɗaya tace waye gayyato su sai ya ce manzon Allah ne ya gaito sai ya ce Allahu a'lam Allahu wa rasuluhu a'lam sai ta tamar bayani anan tace in dai shi ya gayyato su to ya san yadda zai yi da su anan da aka zo aka zauna inda za a zauna aka yi shimfiɗa bakin Allah ya zo sai ya ce wa Abu Talha ka dinga turo min mutum goma goma shi garin kawai yadda aka yi shi garin gurata kwaɓitan mai kwaɓawa don cewa yi wa hayar wanda za ta dinga gasawa ita kawai ake da tana gazawa tana fatsewa duk in ta tira duk abin da tira a jikin garin sai ta ga ya ƙara komawa yadda yake tukunya kuma sai da ummu sulaimu tana ɗebowa kawai tana zubawa ako shi ana kaiwa na mutum goma goma ake zubawa ita ma tukunya ana ɗiba kafin azahar ta yi mutum dubu uku sun gama cin wannan abin sai sai da ummu sulaimu da ta koma ta kalli garinta sai ta ga har yanzu ko kwaɗi ɗaya ba ɗauka ba tukunya har yanzu ko tsoka ɗaya ba ɗauka ba saboda akwashin kawai ma'aikin Allah ne ya sa hannu shi ne ya ce kar ku manta da albarkar da take cikin wannan taban hannu dan dubunnai ta ciyar saboda wannan abincin kan ai ba Abu Dala da Ummu Sulaiman ne suka ciyar da su ba tafin manzon Allah ne ya ciyar da su to wannan abu na takwas kenan sannan abu na abu na tara wa tarawwa bisa'i dan abu ne kwano ɗaya shi ma sai zamanto alfu zima'un mutum dubu da suke jin kishin ruwa suka ce ya Rasulullah kishi muke ji shi ma ana tafiya Abdullah dan Abbas ya ruwaito ana cikin tafiya mutum dubu suna tare da shi kun dubu kowa ya ce kishin ruwa yake ji shine a lokacin ma'aikin Allah ya ce ina ruwa ta ce babu sai ma'aikin Allah ya ce ku kawo ƙwarya aka samu ta ƴar ƙwarya da ɗan ruwa a cikinta sai ya sa hannunsa sai ce kowa ya zo ya dinga ɗiba har kowa ya ɗebi duk abin da zai yi ba aka samu na guduri amma ruwan da yake cikin wannan ƙwaryar bai kare ba shi yasa kullum muke cewa a tsaya a maganar Maulana Shehu Ibrahim da yake cewa manzon Allah ya fi karfin a auna shi da hankali wanda zai sa hannu mutum dubu su sha ya sa hannu mutum dubu su ci shine kuma gobe za ka ji ya dace yunwa yake ji to wancan dubun da suka ce daga ina suka ci shine a irin wannan fa shine yayi wa Abu Huraira da asuba Abu Huraira ya tsaya bakin kofa masallaci shi so yake wani ya kira shi ya yi masa halin sahabbai ya dace gida ya ci abinci tare amma kowa idan ya mai barka da asuba sai mutum ya ce masa wa alaikum salam sai ya wuce sai da ma'aike zo ya gan har sai har Abu Huraira ya cewa Abubakar ya wuce Umar ya wuce duk wanda aka sani mai kyauta ne cikin sahabbai ya zo ya wuce kowa sai dai ya daga mara hannu ma'aikin Allah ne na ƙarshen fitowa a cikin masallaci sai ahlu sufa yana fitowa da ya ga Abu Hurairah sai ya murmushi sai yake yunwa ko sai yake ita ce sai yake zo mu tafi gida da aka shiga gida sai ɗauko masa ɗan ƙoƙo ƙoƙo ne da ɗan nono a cikin nonon bai cika ƙoƙon ba shine ya bashi da ya bashi har zai kafa kai ya sashe ta a ba kai zaka sha ba ku tamanin ne a cikin masallacin nan kaje ka kira wasu gaba daya kuma kun san ka'ida dai sayyidul qaumi khadimu inda shi ya kira shi ne shugaba sai ma'aikin Allah ya ce to ga nono nan an fito da shi sai ka ba wa kowa ya sha ya koshi idan sun koshi to kai kuma a ƙarshe sai ka sha shi na abu gurare yake bai taɓa yin hidima da ta ba shi wahala irin ta wannan ranar ba yunwa yake bi a tsammaninsa in mutum ɗaya ya sha wannan nonon to sauran kuma sai dai a sallame su yace amma na kuma ba ya ce duk wanda ya kafa kansa sai ya ce ya kuji tukunna za karba na farko ya kafa kai ya sha yace saboda tsabar takaici yana tsammanin cewa nono ya kare ko kallon kokon bai ba sai ma shin Allah yace ba wani bi sai da ya ba mutum 79 shine na 80 da aka zo kansa yace da na leka ta naga har yanzu ko dugo ba a sha ba ma shin Allah yana zaune yana murmushi shi ma da ya karba ya sha ya sha sai ya sauke ya ce alhamdulillah sai ma'aikin Allah ya ce masa ƙara ya sha ya sha ya sauke ya ce alhamdulillah ma'aikin ce ƙara dai ya ƙara sha ya sha ya sauke ya ce alhamdulillah ma'aikin Allah ya ce masa ƙara ya ce ya rasulallah ya ɗugo ɗaya ba zai samu mahalli a cikin ciki na ba a yanzu wannan fa duka daga albarka saboda ƙoƙon ya taho daga wannan tafin hannun mai albarka jama'a mu dubai da masana manzon Allah su saba dan mai kawai tafin hannun aka dauka ake mana jawabi a kansa wa wafa qadru baitatin min nudari tafin hannun nan fa da nake cewa da ma a ce ni in sumbace shi wata rana shine tafin hannun da wafa qadru baitatin ya cika da abin da bai wuce gwargwadon kwai kaza ba min nudarin daga zinariya daina salmana ina nufin wannan bashin na salman al-farisi shi na hanal wafa'u lokacin da lokacin cikawa yayi zai faɗi sauran salman al-farisi lokaci da aka zo madina mun san kisa sa mashuriya ce da aka zo madina salman al-farisi ya zo domin ya ba da gaskiya ubangidansa ya hana shi ce kana bawa har ka isa kaje taryan bako saboda asalin sabba maduse ne ya je ya shanshani addinin nasara babansa ya daure shi da igiya yace ba inda zaka je saboda asalin Salman al-Farisi mutumin Faris ne daga garin Asbahan garin sa Abu Nu'aymi al-Asbahani to anan babansa ya daure shi yace mar ba inda zaka kara zuwa sai ya tambaya yaushe malaman da tsara suke zuwa sai aka ce masa ranar kasuwa daga ina suke sai aka ce daga sham suke sai ranar da suka zo ko sai ya cince daurin sai ya gudo wajen su ita ku kai ni wajen malamin suka kawo shi sham wajen malamin su da aka zo wajen malamin mutuwa ta same shi bayan wani lokaci ya ƙara tura shi wajen wani malamin shi ma ya rasu daga nan ya ƙara shi ma wannan da zai rasu ya ƙara tura shi wajen sai da ya je wajen malaman nasara har wajen guda biyar na ƙarshe da zai rasu sai ce to yanzu a zamanin nan babu wani malamin nasara da zan iya tura ka wajensa amma zan ma wata bishara annabi na ƙarshe ya kusa bayyana kuma zai fito a yankin larabawa don haka ka je a kai ka yankin larabawa ka zauna a can za ka ji labarin bayyana sai ka je sai gamu da wasu larabawa sai suka haɗinke shi a maimakon su kawo shi da suka zo da shi sai suka zo da shi Madina yana zuwa Madina sai suka ce ai bawan su ne anan sai suka saida shi a Madina sai zama ya zama bawan wani ba Yahudi yana nan a Madina sai ji labari ma'aiki zai yi hijira ka ji wani ikon Allah zai yi hijira kuma Madina zai zo da ma'aikin Allah ya zo Madina shi malamin sa na ƙarshe ya faɗa masa alamu guda uku ya ce baya cin sadaka yana cin kyauta kuma a kafaɗarsa akwai tambarin annabta kaman ƙwan kurciya yana ne shi ne a nan sai da ya ji labarin zuwan ma'aiki tsabar murna shauki ya ɗebe shi yana yi wa ubangidansa aiki sai zai fita a kuta ya tafi sai ubangida ya ce masa zauna a nan kana ba wa harkar kai suka shiga cikin abin mutanen gari sai bai san cewa shi ma yanzu kayansa ne ya zo gari ba ya haƙura ya zauna sai da ma'aikin Allah ya zauna a gari sai wata rana ya ɗauki wani abu sai kawai ma'aikin sai ce ga sadaka sai manzo Allah ya leƙa sabon sai ce ga sadaka ku ci washe gari sai ƙara zuwa da dabino sai ce masa ga hadiya sai manzo Allah ya ɗauka sai ya ci to sai ya zauna yake tunani sai kuma yanzu an ce akwai tambarin annabi a wajen kafaɗarsa to ni ta yaya za a yi na ga wannan tambarin annabi sai ya zaga ta baya ina leƙa ma'aiki shi a tsammanin sa manzon Allah baya ganin sa bai san yara man kalbo kama yara man amama ku ba sai manzon Allah ya ce masa Salmanu ko tambarin annabtar kake son gani ne shine anan aka buda masa ya gani to shine anan sai ya ce to ai kuma bauta ta barka dole a fanshe ka ka je ka ce ubangidanka ya rubuto ma takarda ta yadda zai fanshe ka za ka fanshi kanka a yi rubutu a faɗi abin da za ka biya ya zamanto ka fita daga bauta shine anan sai ya ce masa sai ya kawo uciya 40 ta zinari bayan sharadin da aka sa masa sauran sharuɗan za su zo a gaba to wannan uciya 40 din kuma aka ce sai an je an yi noma an wara masa wani gandu guda zai je ya dasa dibino da shek gindi 300 ake so ya dasa kuma kowanne ana so a wannan shekarar ya fara ‘ya'ya, ana so sai ya fara ‘ya'ya, tukunne ya biya ukiya arba'in ta zinari shi ne fansarsa, shi ne a nan sai ma'aikin Allah yana zaune sai gashi an kawo wani zinari kamar ƙwan kaza. Shi ne sai ya ce wa Salmanu gashi nan ka riƙe, mu je a fara biyan zinaren da farko da aka je biyan zinare kamar kwankwaza salmanu sai ce ya rasulullah wannan ya za a iya biya sai ce zai biya amma ba da ido za a auna shi ba auna shi da nauyi da aka ɗauki utsiya arba'in aka sa a sikeli aka ɗau wannan bai wuce kwan kazar ba aka ɗora a sikeli sai ga wannan kwan kazar ya yi daidai da utsiya arba'in daidai shi ma wannan sai ma guji rike saboda albarkar kafin manzon Allah ne ya rike shi ya rike shi haka yace wannan sai ya isa utsiya arba'in ko ba a so shina naka tafi da shi aka auda sai ya biya daina Salman bakin nan na Salman shi na hanal waqa'u lokacin da lokacin biya yi kana yuda aqinan shine fa ake kiransa da suna bawa fa utika sai aka yanta shi lamma aina atmin nakili fil aqna'u lokacin da ya zamanto daga dibinan sa al-aqna'u wato zarba zarba tanka tanka ta fito shine daga tsinu na tanka sai ga tanka tanka ta fito da aka zo aka ce sai ya dasa gindin dibino 300 kuma sai ya fito ya fara ƴaƴa tukuna zai zama ƴaƴanta daga bauta sai ma'aikin Allah ya ce a inu sahibakum ku taimaka wa dan uwanku sai ya rasulullahi ya zani sai ce ko a samu mutum ɗari uku kowa ya samo gindin dibino ɗaya mu zo mu je gonar ni zan dasa da hannuna kowa sai ya kawo nasa sai a tona rami da aka tona rami ɗari uku gaba ɗaya kowa sai ya meko sai manzo Allah ya sa kowa sai ya meko sai ya sa wannan dibinon bai cika shekara ba sai gashi ya fara ƴaƴa shikenan sai aka ji ai Salmani ya zama ɗa shine Salmani ya zama ɗa to wane ne kuma zai zama ubangidansa tunda kowa yana da ubangida shi ya zama ubangidansa bai kude ne sai ma'aikin Allah yake a'a salmanu minna ahlul baiti sai ai salmanu dan cikin mu ne ahlul baiti shine aka ce masa shi sharifi ne na karamci zai tashi a cikin ahlul baiti ranar alkiyama afala ta'ziruna salmana shin ba za ku yi wa salmanul farisi uzuri ba lamma an aratu min zikril urawa'u lokacin da daga ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al urawa'u masu yin hasada da tsorata mutane suka dinga tona masa asiri suna cina aratu din nan suka tona mai asiri suna cewa ai bawa ne shi bai isa ba saboda ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa azalat bilamtiha kullu da'i to wannan bayan albarka ta tattara ko ta goma da lissafa da su ko to yadda sha daya dukkan wata cuta wa azalar da lamta kullu da'in duk wata cuta da take damun mutum idan tafin hannun manzon Allah ta taba wannan ta taba wannan inda cutar take to shikenan sai zamanto wannan cuta din ta tafi wannan ya faru ba ɗaya ba ba biyu ba wani daga cikin sahabbai ya ce kansa cuta tana damunsa su kora da sauransu maza Allah sai dora wannan tafin hannun mai albarka yace daga nan cutar sai ta tafi kuma abun ban al'ajabi daidai inda ya taba da ya tsufa sai kansa gaba ɗaya ya burbura amma inda manzon Allah ya taba sai ke ya burbura to shine in mutane ba su da lafiya sai a zo sai a yanki daidai inda wannan zuma take in aka jika aka sha da ruwa wanda ya sha ya warki akbaratu adibbatu wanda cutar da ta girmi dukkan likitoci a ru'asa shugabanni na na likitoci in ta gagare su in manzo Allah ya sa tafin hannunsa yana tabawa shikenan sai ka ga an ce cutar ta wa uyunun marabbiha wa hiya rumad ai ida idanuwa fa da yawa marabbiha tafin hannun ma'aikin Allah ya zo ya wuce ta wa hiya rumudun a lokacin da wannan idaniya dindimi dindimi yana damunta idan yana ciwo fa'arat ha malam taraz zarqa sai kaga tafin hannun ma'aikin Allah yana tabawa sai zama wannan tafin hannu ya nuna wa wannan idaniya abinda zarqaul yamama ma ba ta gani zarqaul yamama an ce larawa ke buga misali da ita wai wata mata ce aka yi ta wanda tsabar akwai abu da larawa suke buga misali da shi in suna so su nuna cetare ne na wani abu na ɗaya akwai zarƙa'ul yamama zarƙa'ul yamama suna ba da misali da ita a matsayin kaifin gani sai kuma anqa'u yasriba anqa'u yasriba ita kuma akan saurin tafiya ita ce take tafiyar miliyoyin mil a lokaci kankani ita kuma zarqaul yamama sun ce wata mata ce aka yi ta wanda idan aka batta a fili ta tsaya a fili idan wuri nisansa ya kai tafiyar shekara uku to daga nesa idan ta daga idanta za ta ce abu kaza ne abu kaza to wai shi ne sai imam musulmi ke cewa idan kana ciwon ido in manzo Allah ya taba wannan ida saboda albarkar hannunsa sai ka fi zarqa'ul yamama kallo a anan ya faru da sayyidina Ali sayyidina Ali idan sa yayi ciwo rada yakin kaibara sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa mai albarka sai taba ida yana taba idan sai sai na ya rayuwa sai yace wannan wanda manzon Allah din ya taba ya fi wanda bai yi ciwon ba ya fi wanda ba ta yi ciwon ba gani kuma ya ji shi lafiya zai kawo ɗaya kissar ma ta qatada wa adat ala qatada ta ainan fayya hatta mamatihin najla wa arad alaƙata da ta aina wannan hannun na manzon Allah abu na goma sha biyu shi ne ya maida wa ƙata da idaniyarsa fahiya hatta ma ma cikin nadlawu wanda ta kasance har iya rasuwar har iya rasuwar shi ƙata da ta zama to mai haske ce ranar yakin uhudu ƙata da yana zaune ana cikin yaƙi sai kawai aka sa maji sai aka saki wannan idaniya sai ga idansa ya faɗo a kan kuncinsa sai ta ko a guje wajen ma'aiki yana kuka jini yana zaba ga ido a kan kumatinsa ba a yanke jijiyar ba amma kuma an cire idan yana kuka sai ke to ma'aikin Allah ina da matata kyakkyawa ce ina son ta na taɓa ji ta faɗa ta ce ita ba za ta zauna da mai ido ɗaya ba a rayuwarta in na koma gida rasulullah da ido guda ɗaya daga wajen yaƙin nan ko ban mutu ba to zan rasa matata don ba ta zauna da ni ba ayi min addu'a Rasulullah idan ne kuma sai manzo Allah yake murmushi sai dauki idan da wannan tabun hannun ne albarka da ake watsewa sai maida idan yana maida yana shabewa sai gashi ba jinin ba ciwon babu damuwa amma ba sai aka yi wani abu guda ɗaya sai idan ɗaya ya ɗaya kyau wanda manzo Allah ya shafe ya maida sai tafi wanda manzo Allah bai taba ba kyau wannan idaniyar bayan tsufansa sai wannan ɗin ta zama ba ta gani sosai wannan sauran da ta rage wanda manzon Allah din ya taba sai zaman ta kuma ita ce mai kakkarfan gani bata ta ƙara yin ciwo ba to wannan shine abubuwa guda goma sha biyu da ya lissafa na albarkar tafin hannun ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu kuma zai koma lissafo mana albarka ta tafin kafa na ma'aikin Allah ya bar hannu kuma yanzu a koma kafa yace aw bi lasmi turabi min kadamilla nataya min mashiha safwa'u sallim ala manna walil kalki rahmatan wa shifa موضع الأقمة الذي منه للقلب إذا مدعي أقد وطاء وطاء على من هو للخلق رحمة وشفاء حذي المسجد الحرام بممشاها ولم ينس عزه إلياء وللخلق رحمة وشفاء ورمت إذ رمى بها ظلم الليل إلى الله كوكه والرجاء سلم على من وللك الكرامة يتي Koko in ban samu dama na sumbaci shafin hannunsa ba, au bi lasmin turabi, to Allah kamun baiwa mana in sumbaci kasar da ta kafar manzon Allah da taka audi lasmi turabi ko kuwa dai to in samu damar sumbata man ta kasa min kadamin daga tafin kafarsa wanda tafin kafan nan to za a fara lissafowa na ta ita ba lanat haya'an min mashi hasafwa lanat safwa tafin kafa ne wanda idan ya taka dutse saboda tsabar kunya da dutsen nan yake ji saboda dutse tauri ne da shi in tafin kaba na ma'aikin Allah ya taka shi to ai yayi tauri shi kuma ba zai so ya cutar da ma'aikin Allah ba da haka in ma'aikin Allah ya taka dutse sai dutsen sai yayi laushi saboda haya'an yana jin kunya min makiha daga takon wannan tafin kaba na ma'aikin Allah abinda nake nufi ina ba mabin mauɗi'ul akbat wannan wurin takon nan na kwarmin kafan nan tasa allazi minhu lil qalbi wanda ya zamanto ga zuciyar nan ta wa idza matda'i aqad aqad widawu idan ya zamanto wurin kwanciya ta ya ji datti saboda widawu dattin da yake zuwa kan shimfiɗa ya dame ni to lalle in na tuno tafin kaban nan dattin nan ya rabu da ni man saboda albarkar tafin kaban shi ahmadu nasa an ce kowa yana da kwarni a cikin kabarsa amma shi ma'aikin Allah saboda daidaituwar kabarsa shi ba a ganin nasa kwarma haziyar masjidul haram masallacin harami ba ya rabauta bi mamshaha da takwan manzan Allah shine an ce malamu Ibrahim in yaje in yaje yana yana cewa ɗakin Ka'aba yana tattaka haka yana cewa da gaggawa yana daga kafarsa sai ce Allah ina roƙonka Allah ya sa in dora kafata inda ya dora kafarsa ko da kuwa an yi wajen tiles an lullube wajen to ya zama to setin inda zan dora ya zama to nan ne manzon Allah ya tattaka sallallahu alaihi wasallam walan yansa hazzuhu iliyahu ai Iliya masallacin Kudus shi ma fa bai manta rabansa ba dan masallacin Kudus yayi murna ya ji dadi da ziyartar manzon Allah warimat wannan kabar ba ita ce kai kindirni ta kumbura izrama bi hazulam al-layl lokacin da dukun dare ya jefe ta ila Allah lokacin koma wata zuwa ga Allah khawfuhu da tsoranta warraja'u da fatanta wato kafar ma'aikin Allah ta kumbura hanna na Aisha take cewa ta ga kafar ta kumbura ta yi tindin tace yanzu ba za ka sauƙaƙa wa kanka ba ka da yi salli hatta ta tafattaru hatta ta tafattara kadamahu yana sallah har sai kafarsa ta yi tindirmi ta kumbura inji na Aisha tace ba za ka sauƙaƙa wa kanka ba yace ba na zama bawa mai yawan godiya ga Allah madaukakin sarki ba sai ce to wannan tundirmin da suke karkai tsammanin wai gajiya ne a tsabar tsoron Allah ne mu a tunanin mu sai mu ta ai gajiya sai da tsayuwa saboda wani lokacin a raka'a ɗaya sai a yi izu 30 sai mu yi tsammanin cewa ai kumburi ne na gajiya sai ma musulmi ta a kumburi ne na tsoron Allah kawai ita kanta kawai tsoron Allah take da tana kuma fatan neman rahama a wajen Allah dan yatilwaga ita ce wanda ta yi jini a lokacin yaƙi litukti ba ɗiban kar ku na ce ta yi jini ku yi tsammanin wani abu ne a'a tana so ne ta yi tsuwurwuri ta yi baiwa na turare ma a raƙar minar dani a shuhadahu irin jinin da wato shahidai suka zubar kan jinin su ya zamanto ya sa gun yayi karni idan jinin ma'aikin Allah ɗugo ya zuba a wajen to kamshin jinin sai ya shafe sauran duk wani jini gaba ɗaya sai zama togun kamshi yake yi fahiyar kudubut ita fa wata jigo ce ta almihirabu na farfajiya wal harbu da yaƙi kam darat alaiha fi da'atin arhawu da yawa ne fa wurare waɗanda suke na duwar watsu suke girgiza saboda baiwa ta wannan wajen an ce a nan ishara yake akan cewa yana ishara ga dutsen Uhud lokacin da tafin kafa na ma'aikin Allah ya taka wannan dutse sai dutsen ya fara girgiza shine garu din da yake nufi har yana faɗa a gaba yana cewa shi ma garu hira da ba dan a cikin sa aka yi wannan halwar ta farko ba a lokacin da ma'aikin Allah ya je fatahu Makka da garu hira gani za a ya faɗo saboda murnar manzon Allah ya zo masa to shi ya riga ya samu nasa amma shi Uhudu kullum ma'aikin Allah yana jewa ya kuma yana kaunar manzon Allah ranar da manzon Allah ya hau kansa dan murna ihtazza sai aka ji shi yana raurawa bakin Allah ya ce a ba kowa ne fa akan ka ba ni ne sai siddiqi sai shahidai guda biyu dan nutsu mana ya kai uhudu da ma'aikin Allah ya sako sai ya ce uhudun jabalun yuhibbuna wa yuhibbu ba wani abu ne shi uhud dutsi ne yana kaunar mu muna kaunar sa shine imamu al-hasan al-basri yace ala wadaran ran da za ta rayu ba ta kaunar manzon Allah wanda dutsi ma saboda tsabar kaunar manzon Allah raurawa yake yana girgiza yana murna ai ya kamata saboda kaunar ma'aikin Allah mu ma mu raurawa a gan mu muna shaukin saduwa da shi sallallahu alaihi wasallam zamu wadatu da wannan insha Allah sai sati mai zuwa Allah ya kara mana kaunar manzon Allah Allah ya kara mana kaunar manzon Allah Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya yaye mana dukkan damuwa saboda ma'aiki ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi saboda ma'aiki kawo mana ɗauki a cikin duk abin da yake damu saboda ma'aiki ambaliyar ruwa da duk abin da ake tsoronsa Allah Ubangiji ya kiyashe mu Allah ya kiyaye mu daga shi duk abin da ake tsoro Allah ya kiyaye dukkan bukatu na alkhairi Allah ya kawo Allah ya zaba mana shugabanni na gari wanda za su tausaya mana da dukkan musu cikin al'amuran mu ba wanda za su damu da kawo kansu ba Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi qadri wa miqdaril azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين